نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkanin yabon godiya sun tabbata ga Allah ta'ala da ya haɗa mawa wannan masallaci na Usman bin Affan da ke na garin Gifa domin munasaba ta ziyara da fadilati Sheikh Dr. Abdul Malik Muhammad Khamis da tawagashi suka kawo mana nan garin Gifa wanda za a gabatar da daura bayan ita kuma halartar sauka da makarantar ubayi bin kam za ta yi a ranar ladi da allah ta alaƙin wannan ita ake kira da suna ribar kama kuma dama ce babba wanda ya kamata a ce ribantu da wannan daura abubuwa da muke yi inda hali dukkanin aikin da za ka iya farwa da wani ya yi maka imana ka sa wani ya yi a madadinka shi ilimi ne ba a neman shi a madadinka kai ne za ka nema don haka mu yi amfani da wannan dama a wannan daura da za a yi mu ribatu da abin da ke da kwai duk abin da ke da kwai mutum ya samu fa'ida ko ta nutsa wanda ke da kwai mutum ya rubuta shi yasa ake so galiba mutum ya zama to yana da nashi littafi don in littafin wanda kai taliki a kai in bai san fa'idar taliki ba ma zai kabata mai littafi sannan ka kuma wani abu ne mai tsada ka rubuta sannan mu ɗauki wannan a matsayin ƙa'ida wannan dama ce wadda wallahi ba lalle bane ta rume idan dama ta samu kamar yadda masu hikima suka ce ka dama in ba ka dama ba za ta dami kuma in ta dami kai za ka dami akwai abin da wani daga cikin sai ya bukata ya tafi nesa yanzu wannan littafin na kawai fikiya alkawarin fikiya na shek sa'adi wani sai ya ce wani gari zai samu wanda zai koya mashi wani in ya ji garin ma nema ne amma sai sai zama ka a garin da kaci wanda in ka kare ka je gida za ka miya amfani da wannan dama sannan kuma duk abin da aka karantar inda hali mai kokarin muka cewa muna hanga cewa duka duka baiti na wani wannan shi ne mu bai da hankalinmu kuma kowa ya sanya wai shi a silence ko da a gabanka ne za ka ajiye saboda kana tsammani wani kira mai mahimmanci tana buɗe amma da yadda ba za ta ɗauki hankalinka wadda tana ta ɗauki hankalin wasu muna fatan allah ta'ala ya yi malar taufiki allah ta'ala ya sanya wannan karatu ya zama to sanadiyar tsiran duniya da kiyama ga baki ɗayan mu ba tare da na yi dogon mukaddima ba a kan kula bismillah
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنواع a matsayina na ɗaya daga cikin ɗalibai da suke wannan ƙasa ta nijar allah ya ƙaddari muka samu zuwa don saboda ziyara ga 'yan uwa kuma a samu ababin da aka gabatar game da wato da'awa da karatu kenan allah ya saka ma sheikh al'allama malar salisu wanda ma'arufu la yi don haka wannan gari Allah ya albarkace shi da masana masu yawa kuma kun ga malam ya dauki wani abu da ya kamata ya dora ma kansa sai dora mini domin abin nufi galibi waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya ba wata baiwa a cikin al'ummarsu ba a cika damuwa da su ba kamar yadda imamu shafi'i yake cewa wattibru ka turbi mulkan fi amakinishi والعود في أرضه نوع من الحطب والتبر التبر شيء زناني كالترب كما كساني yace mulkan fi amakinihi a wurin da yake shi ba wani abu ne mai kima mai daraja ba yanzu zinari a inda take tare da kasa take wal'udu fi ardihi nau'un min al-hatabi shi kuma iccen ud turare wannan wanda ake turaren wuta da shi a cikin kasar da aka mallake shi ba a duke shi komi ba wani nauyi ne na icce wanda ba a bukatar sai an sayar kowa mara iya zuwa ya je in ka kawai ya je a gidan sai amfani da shi to kiran da nake yi ga ɗalibai galibi wanda yake da kima da daraja ko baiwa a cikin al'umma ba a cika kula da shi ba sai in bayan bayan to irin wannan nadama ba ma son ɗaliban ilmi su yi ta akwai malaman da ba wai a nan nijar ba ko a ƙasashen hausa ko a ƙasashen larabawa idan aka ji ana da bukatar irinsu kuma malar lokacin da suka zauna a ƙasar sudan suna daga cikin masu tashi su gabatar da hutubobi da yaren larabci ga larabawa amma saboda kishin al'umma suke dawowa a gidansu karantar da al'umma don haka wallahi ni abinda zan cewa ni ba ko ni kun ga in ni muku daura kwana ɗaya kwana biyu kwana uku na tafi amma su ma da suna tare da ku da haka ka ai wasa da wannan dama saboda wani ilimin za ka rasa wanda bai karantar da shi a garinku wani ma a ƙasarku sai ka je wani wuri to kada ka yi wasa da wannan dama ka yi ƙoƙari ka sami abin da ka samu kuna fata allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya sa mu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance mu kuma mu da mu duku gaba daya to uwa kamar yadda aka sani ga wani littafi gabanmu alkawa'idul fiqhiyya li fahmin nusus shar'iyya na babban malamin nan al-sheikh al-allama abdurrahman bin nasir as-sa'di ko as-sa'di tunda sa'di ne asalin sunansa amma sa'din shi ya shahara saboda fatha ta fi kasra saukin fada fatha shi ne buɗe bakinka sa'adi kasra kuma shi ne bakinka ya kariya ya ƙasa sir sir saboda daga nan ne aka ɗauko fatha da kasra don ma kuma don mushafatai ubutu sukuni kuma ya sukunin hawa ab ab kaga sakanin hawa to daga nan aka ɗauko waɗannan wasu laɗe to kafin a fara karatu na wannan littafi mai albarka kuma takaitacce amma mai dimbin albarka za mu fara da mukaddima da waɗansu abubuwa masu muhimmanci wanda ina kira ga ɗalibin ilimi kada ka taɓa karanta wani littafi ba ka karanta mukaddimarsa ba kuskure saboda ba za ka san wani manhaji ne mai littafin zai ba sannan waɗanne ƙa'idodi ne ya shimfiɗa duk ba ka san wannan ba me dalilin da yasa aka wallafa littafin baka sani ba na biyu in ka karanta littafi ka karanta mukaddima ka karanta fihras kaga abuwa mutum da ke cikin littafin to kamar ka karanta shi ne a jumlace shi yasa in ka sai littafi kada ka yarda baka karanta mukaddima sa baka karanta fihras dalili kuma yana yi wa littafi in dai siya kai hakka mutu baka karanta komai cikin shi ba domin al'ada ta gabata cewa littafin da ka ara ka fi karanta shi fiye da littafin da ka sayar da kudinka don wancan za a ce maka an baka lokaci kaza mai abu zai tambaya amma wannan naka ne sai kai ta ado da shi to mai hatsara da wannan da haka za mu fara da mukaddima takaitatta wadda tana da muhimmanci daga nan kuma sai mu shiga cikin wato karatu gadan-gadan mukaddima ta farko shine mukaddima wadda malumai suke kawowa game da kowane ilmi a duniya ana kiransu al-mabadi al-ashara kowane ilmi yana da mabadi al-ashara wato kamar a ce gimshikai ko usulai guda goma sha'ir yake cewa inna mabadi'a an gane ko kulli fannin ashara amma suna cewa in mabadi kulli fannin ashara saboda wasu mutum ya tafi alhaddu wal mawdu'u thumma thamara nisbatun wa fadluhu wal wadi'u wal ismu listimdadu hukmu shari'i masailun wal ba'du bil ba'd iktafa wa man dara al jami'a hadha ash-sharafa a ga waɗannan baitutuka idan ka haddace su ba cikin wannan fannin ba duk ilmin da zaka karatu za a iya tambayar ka almabadi al'ashara in an ka ce almabadi ana nufin tushen ilmi ana son ka san ilmi ya haɗa matsaloli guda goma masu muhimmanci to sai an ka ce alhaddu bayan inda mabadi kulli fannin ashara alhaddu shine tarifi shine alhaddu wasu malamai suna ce a tarif domin a arrafa maka ilmi ko alhaddu ta'arifi ake nufi domin alhaddu shine iyaka shi ko at-ta'rifu galiban abinda ake so da shi ya zamanto jami'un mani'un jami'un ya tattaro dukkan abinda suke arrafa wannan ilmin mani'un ya hana wani abu ya shiga ciki wanda ba fanni ba sai a kira shi alhaddu iyakan ciwa mun gane wannan ko to sai aka ce alhaddu ta'rifi wal mawdu' da mawdu'in da ilmin yake karantarwa ina fata an fahimci yanzu kun ga wanda mai karatun alkawaidul fiqhiyya me ta'rifin sa malamai sun yi ta'rifat da dama amma waɗansu suke cewa huwa al-ilmu alladhi yubhathu fihi 'an al-qadaya al-fiqhiyya al-kulliyya shine ilimi wanda ake binciken qadiyoyi ya an ce qadaya jam'i ne nami qadiyya kamar hadiyya jam'i sami هدايا تحيها تحايا تو القضايا الفقهية الكلية مسألولين فكره وأن سن تتر التي جزئياتها قضايا فقهية كلية من حيث معناها وما له صلة بها قضايا لنفكه da ake bincike waɗanda sun tattaro wato kamar a ce wata igiya wadda take ɗaure matsaloli masu yawa na fiƙo suna da alaƙa da fiƙo wa min haifu bayanin arkaniha waɗannan ƙa'idodin suna yi bayanin hukunai na matsaloli wa shuruɗiha da sharuɗansu wa shuruɗiha wa mastariha da kuma inda aka cira to bayyuwa ilmi a ce ana bayanin matsala ta ilmi baka san inda aka cira to ta ba kenan za a kaɗa ka cikin daji ya ce wa hujjiyatuha da kuma hujja ita kanta matsala tana buƙatar ya zamantu ta kasance an kafa mata hujja yana daga cikin abin da ya bata ulumul ala muriki ya an ce ulumul ala kamar ilmubukan da suke wato bayani kan ka'idoji na ilmubuka kamar yanzu usulul tafsir usulul hadith ko mustalahul hadith usulul fiqh alqawaidul fiqhiyya waɗanga ilmubuka ne da suke tattaunawa akan aloli da malamai suke bi wajen tabbatar da matsaloli na ilmi to su kansu waɗannan ƙa'idodin suna buƙatar a tabbatar da ingancinsu domin da an ce wannan ƙa'ida ce usuliya ba shi ke nuna an kai ƙarshe ba wannan ƙa'idar ya kamata a bincike ta ingantatta ce ta dace da aƙida ta salaf ko ba ta dace da aƙida ta salaf ba domin salaf ba haka ne suke zaune ba kawai suna karɓar abu idan muka duba akwai wani littafi yana da muhimmanci alkawa'id al'usuliya al-mu'assira fi masa'iri aqidati ahli sunnati wal jama'a wa raddu ala al-mukhalifi doktora ce da aka rubuta a jami'ar islamiyya min madinatul munawwara a kismi na aqida da usulul fiqh wato yana daga cikin abin da ya cuta ma da yawa daga cikin masu karatun ulumul ala ga ƙa'ida an kawo amma ba a tabbatar da ingancinta ba muka kana aiki da ita su ko laraba suna cewa ma buniya ala batin fa huwa batin ina fata ana fahimta ta to dan haka a san hujjiyatuha wa nash'atuha tarihi ilmi yana daga cikin abinda da yawa daga cikin ɗaliban ilimi suke sa tsammanin sun yi karatu sai ga mutum ya yi karatun fiqh ko hadisi ko tafsiri sai a tambaye shi tarihin ilimin tafsiri shiru bai san ya ilimin tafsiri ya faru ba ya aka yi aka fara tafsirin ya aka kai ga marhala ta tadwini su waye su kai ma tafsiri hidima a karni na farko a karni na biyu a karni na uku a karni na hudu a karni na biyar har zuwa karnin mu mashhuran malaman tafsiri manhaji na malaman tafsiri duk wannan bai sani ba amma shi mufassiri kuma alimi na duniya ba ilimi duka in baka san tarihin sa ba baka san tarihin malaman da suka yi wannan fannin hidima ba to ka san wannan ilimin ba shi yasa ghurur za ku ga yanzu ɗalibai da mutum ya je ya yi karatu a jami'a musamman in ya samu dalukin nan shi kenan sai yana ganin shi wani abin nan wani babban masani ne kaza kaza kaza kaza kaza wannan kuskuren saboda da yawa daga cikin ɗaliban ilmi ba su karanta tarihin ilmin ba ba su karanta malaman da suka yi ma waɗannan bannin hidima ba sai suna ganin su sun yi ƙoƙari sannan muƙaddar ta kazan profesa uban dokta ba shi ne abin nan ba to da profesa da dokta ba da littattafansu ne suka samu profesa da dokta ba da littattafan magabata ne suka ɗebo wani abu suka yi bincike har aka ba su wannan shahada fa kaifa takunu anta a'lam minhu anta alladhi ikhtarafta min fudalatihim kai cikin nasu ne ka tsakuro aka baka to sun din fa gani to gaskiya duk ilimin da zaka karatu ina ba da shawara kasan tarihin wannan ilimin wata tsawuruha da yadda ilimin ya taso ya yi tsawuri ya haɓaka wa ma tantabiqu alaihi min al-juz'iyat da kuma ka'ida da kuma abinda ake tabbatar da ita akan shi na juz'iyat wa ma yustafna minha saboda ka'idodi na fiqh galibi ana istithna'i ba qawaid ne kulliya ba al-muhim mawdu'i na al-qawaid al-fiqhiyya sune al-qadaya al-fiqhiyya al-kulliyya من حيث دلالتها على الحكم على حكم الفروع الفقهية المتشابهة المنضبطة معنى سوف قواعد الفقهية سنة أيكي لي أتكين الفروع الفقهية سسان فقه sannan kuma su galibi za ku iske ana istisna'in su ina fata an fahimci ma'ana ba a baya ne irin na usulul fiqh ba saboda ita ka'ida usuliyya galibi za ku ga istisna'i baya shiga a cikin ta sai al-samara tunda mun ce al-hadd wal wudu thumma al-samara in muka diba samara ta ilmin al-qawaid al-fiqhiyya as-samara al-marjuwa min ta'allum ilm al-qawaid al-fiqhiyya fa'idodin suna da yawa amma daga ciki zaka samu fahimtar cewa magabatanmu da suke bayanin waɗansu mas'aloli ba akan jahilci bane ba akan sarrai bane saboda wanda bai san usulul mazahib ba usul mazhab imam malik usul mazhab imam shafi'i usul al-hanabila usul al-hanafiya sai sa tsabana kai wadannan mazahib shaci fadi amma idan ka karanta yadda aka gina waɗannan mazahib ce to koda ka ji wata magana ba kuwa ba za ka yi saurin hukunci a kanta ba saboda ka san mutanen nan a ilimi ne suka gina mazahibkin su sun riga ka sanin alkur'ani fa sun riga ka sanin sunna fa to kenan ba za mu ce ba sa kuskure ba don ba za mu ce a dole abin da ya zo a cikin mazhaba kaza ba amma alal akalla za ka san cewa idan magana ta zo daga wajensu ba daga wajen jahilai ta yi ba tana yi wa ishtihadi ne suka yi suka yi suka yi kuskure ina fata mun fahimci wannan almuhimmu nisba nisbatu ilmi alqawaid alfiqhiyya huwa ahad alulum alshar'iyya almuta'alliqa bilfiqh kina ana danganta shi da wasu ilmin muka da suke da alaka da ilmin fiqh falalasta kuma min ashrafi ashrafil ulum yana daga cikin ilmummuka mafi daraja wa afdaliha mafi daukaka li ta'alluqihi bil fiqh alladhi alayhi madaru taklif domin yana da alaka da ilmin fiqh wanda kuma shari'a gaba ɗaya abinda aka dora mu yana da alaka ne da ilmin wato fiqh alwadi' wa ya dora wannan ilmi sun ka ce wada'a ilmal qawaid wada'a ilmal qawaid al fiqhiyya al a'immatul mujtahidun malamai masu kokari su ne suka ga yadda ya kamata a kawo wannan kal imami abi hanifa wa malik wa shafi'i wa ahmad in a ce su suka tsora shi ma'ana ba wai dole su suka fara rubutu a kansa ba ana iya tattaro matsalolin da suka yi bayani akan waɗansu matsalolin fiqh sai a fara tattarawa bayani kan abu daban fara rubutu kan abu daban idan muka duba ba ka samun sahabi guda na manzo sallallahu alaihi wa sallam da ya wallafa littafin tafsiri ko akwai babu amma a samu tabi'in da suka zo za su yin littattafan tafsiri ƙoƙarin waɗancan ne za su haɗawa wani lokaci za ka ji an ce tafsir ibn abbas ba wai ana nufin ibn abbas ya zauna ya rubuta tafsiri ba fa riwayoyin da aka samu nashi na tafsiri shine wani zai zama yaga ya kamata in tattara su a wuri ɗaya don in amfani al'umma in tabihu akwai tafsir shekul islam ibn taimiyya ya kai kusan mujalladi tara ne ina ganin taba da take a hannuna shekul islam ibn taimiyya hayyan mutu bai rubuta littafi sunansa tafsiri ba ayoyin da ya yi bayani a kansu shi ne aka bi tartibinsu aka haɗa su sai aka sa tafsir shekul islam ibn taimiyya akwai bambanci tsakanin ta'alifi da aljam'uwar tartib in an ce ta'alifi malami shi ya zauna ya rubuta littafi da kansa in an ce aljam'uwar tartib wani mutum ne zai tattaro waɗansu matsaloli a abuwa ko a wani tsari da malami ya yi magana kan wannan sai ya tsara ya bi su kamar malami shi ne rubuta amma ya ce aljam'uwar tartib saboda rashin tahqiqin ilimi a kasashenmu za ku ba ma bambanta irin waɗannan ababai yanzu kun ga akwai littafi a rikin shi ta'alimu da ta'allim galibi ana karatun shi a cikin halakat wannan littafin duk baitin da mai littafin ya kawo sai a ce mai ta'alimi ya ce kun gabanin babu tahqiqul ilm shi kanshi cewa ya kala sha'ir bai ce qultu ba ana gane ni kenan anan sai ka bambanta tsakanin maganar mai ta'alimi da maganar da ya ruwaito ko ya cirato ko ya nakalto daga wani amma saboda ilimi mu ta hakikin ilimi bai dame mu ba duk abin da a cikin ta'alimi ko ta'allimi mai ta'alimi ya faɗa ƙarshen kuma ya ce ƙala fulan wani lokacin ya ce malam wane ya ce amma mu mai ta'alimi ke cewa ya ce yadda asalin magana take mai ta'alimi ya kawo maganar wani malami mai sunan kaza ko sha'iri in ka san sha'irkin to in ma baka san sha'irkin ba to mai ta'alimi ya ce sha'ir ya ce wannan shine at-tahqiqul ilmi wat tawfiqul ilmi wanda galibi jami'o'i suna kokarin su nuna kamar su suka koya wa mutane wannan amma alhali amanar ilmiya magabatanmu sun rubutu a kanta yadda ake yi bincike kuma a tabbatar da azumin alkalamu ila ƙa'ilihi to wannan ke ismuhu sunan wannan ilmin ilmin kawai fiqhiyya ilmin ƙa'idodi na fiqhu aw al-usul al-fiqhiyya ana kiran shi ilmin usul al-fiqhiyya in ka ji ilmi yana da sunaye daban-daban ba matsala ba ce a'a tana yi wa kowane malami akwai abin da ya hankalta ba yanzu ilimin mustalahul hadith wasu malamai suka ci suna kira shi ulumul hadith wasu kira shi usulul hadith ko ba haka ba to kuma wasu malamai sai su kira shi usulul hadith ulumul hadith mustalahul hadith to kaga wani bai san duk abu guda bane yana daga cikin matsalolin ɗalibai bai sa bai na ɗaukar uku hudu ba amma da ya ji an faɗi saɓanin abin da ya sai ce kuskure alhali ko har cikin magabata akwai waɗanda littattafan usulul hadith mustalahul hadith suka rubuta wasu kuma suka sa ulumul hadith wasu kuma suka sa usulul hadith me yasa nan ikhtilafu tanawwu la ikhtilafu tadad mu rike da kyau sabani in aka ce malamai sun yi sabani a ilimi na sabani don ilimi ne mai faɗi kwarai da gaske har doktora ana ana rubutawa a ɓangarori daban-daban asbabu ikhtilafil mufassirin doktora ce da aka rubuta a jami'at malik sa'u doktor abdallal funaisa asbab ikhtilaf al-muhaddithin akwai wani malami da kan shi khaldun al-ahdab sai da rubuta mujalladi biyu akan wannan binciken da yayi kuma kore mujalladi da kai safha 400 kari su faɗari takwas asbabu ikhtilafil fuqaha wannan ba a yi rubuce-rubuce kwarai shekul islam ibn taymiyyah rahmatullahi alaihi wa rahmallahu jami'al muslimin yana littafi raf'ul malam an a'immatil a'lam ustadu doktor abdullah bin muhsin at-turki malami wanda ya zauna a shugaban majalisar malamai ta duniya rabitatul alamin islami da take makka bincikensa na masters shi ne fiqhul khilaf ya ake yi a gane sabani na malamai cikin fiqhu akwai wani profesa na ilimin fiqhu a jami'a a ma'ahadul alim rabitatul alim islami wani malami ne profesa da fiqh asalin sa dan kasar afghanistan ne amma a saudiya yake da zama ustadu doktor asadullah zahir yana da littafi a cikin sa al-qadaya al-mu'asira wa asbab ikhtilaf al-fuqaha akwai wani babban malamin hadisi a kasar libya wanda ana kiransa doktor siddiq bashir yana littafi alkhilaf asbabuhu wa ahdahu an yi rubuce-rubuce akan wannan to wannan khilafin da kake ji bincike ne mai faɗi kwarai da gaske in ka ɗauki tafsiri na ibn jaridu tsabari za ka ci karo da matsala sun kai dubu ɗaya a ƙarƙashin wannan maganar kawai da gaya maka da ka zo sai ka ji ya ce ikhtalafa ahlut ta'wil to da ya ce ikhtalafa ahlut ta'wil ka'ida guda zan baka da ka rike ta duk cikin wannan fannin kanta ne ake juyawa al-ikhtilaf naw'an ikhtilaf at-tanawwu' wa ikhtilaf at-tadad shi sabani kala biyu ne akwai sabani na tanawwu'i wanda ibara ta malamai ta yi sabani amma abinda suka je a kansa manufar ɗaya ce nan babu matsala muna gane ba akwai ikhtilafu tadad sabani wanda kamar an ci karo da juna wanda kuma to ya zamu mu'amala da su in ya zama to ikhtilafu tanawwu ne to zamu yi aljam'u bainal aqwal ma ikhtiyari al-awla mu hada waɗannan maganganun amma zamu ce watakila wannan zai fi zama zai fi dacewa amma ba dan mun ce wancan kuskure bane amma in ikhtilafu tadad ne to sai mun rinjayar da wata magana akan wata amma bi dalili ko bi adilla sahiha sariha sabita la labsa fiha mun gane wannan to dan haka kaga ibnu jarir al-tabari da baka kaida kaka ji kana karatun tafsirin ibnu jarir al-tabari haka kawai da yace ikhtalafa ahlut ta'wil ka samu bayani to waɗanda suka tafi kan wannan ga dalilan su waɗanda suka tafi kan wannan ga dalilan su waɗanda suka tafi wannan ga dalilan su kenan nan ka samu mahanga ta haka ne da ka fahimtar ilmi amma in kana sai haka ba ka fahimtar an ce ikhtalafa kai baka gane suwa suka tafi kan wannan ba suwa suka tafi kan wannan suwa suka tafi kan wannan me dalilin wannan me dalilin wannan babu karatu abu ya zan zubi haka kawai ba za mu fa'idantu ba sosai to ala ayyata hal dai wannan irin tsokaci ne da muke kawowa saboda yan uwa mu rika fahimta ta haka da wanda yace mustalahul hadith ita kalma ta mustalah ta samu asali daga sulhu ya an ce an yi sulhu ai an yarda da juna ko to a larabci ana ƙara alifun da ta'un a asalin fi'ili sulasi kaga yanzu in duk ce sabara mene ne sabara ya yi haƙuri ko? ko? to in duk ce ƙatala ya yi ya kashi to sai a ƙara alif ko in ce hamzatu waslin da ta'un sai in ce iqtatala walau sha Allahu maqtatalu walakin Allah ya fa'alu ma yurid to in an ka ce sobara fi'ilin da yake da sadun to shi matsalar za a ce kaga is tabara to larabawa sai suka ga ta'un a nan wato ta'un ta fi ta zama harafin da fi kusa da sadun domin sadun harfin itbaqun an gane ko ta'un harfin itbaqun kuma ce huruful isti'lani amma sadun harfin isti'la ta'ul harful istifal kaga sun bambanta sai aka dauko wanda yake mujalis da shi sai aka hada su sai an ka ce mi sai an ka ce is tabara ba a ce is tabara ba sabanin inqatalu ta'ul biyu rabbus samawati wal ardi wama bainahuma fa'buduhu wastabir li'ibadati bai ce wastabir ba mun gane wannan da kyau to mustalah dinnan sulhu ne barbaku akwace is talaha sai aka ce a'a istalaha istalaha ulama kenan malamai sun yadda da waɗannan ƙa'idodin shi yasa aka kira su mustalahul hadith matsalolin da malamai sun yadda da su su za a bi don saboda gane ingancin hadisi ya inganta ko bai inganta ba to da aka kira usulul hadith usul jam'i ne na al-asl kenan usullan hadisi tushen hadisi ba zai yiwuwa ba kawai ka zo ka ce muna hadisi gashi shi ke mu karɓa wadda mai ƙa'idodi za mu bi mun gane wannan wanda shi ne dalilin da ya bambanta da'awa ta sunna da sauran da'awoyi da masu kissa da mai gatana da mai kissa da mai ƙarya da kowa ba zai iya bayani saboda mi saboda babu tace ilmi shi ko duk ilimin da ba a tacewa to zube ne ake yi idan kana karatun tafsiri baka san usulul hadith ba wallahi ana zuwa cikin malaman da suka sa abin da a tafsiri za a gane wallahi ko da ka yi karatun ka san fassara to kai ba mufassir bane sunanka naqil mun san naqil naqil daga nakala ne mai ciratowa da yawan mutane da suke tafsiri a kasashen ba mufassiru bane nakala suke zan baka misali za ka iske ya sa tafsiri na ibn kathir ai tafsiri ibn kathir ai na ahlus sunna ne kuma tafsiri ne mai kyau a to da zan dauko ibn kathir in sa min bakara ila nas duk in yi muku sharhar da hadisan sa da komai har na ƙari ban yi tafsiri ba naqaltu lakum wa sharahtu lakum wa fassartu lakum ma qaddamahu ibn kathir da zan dauko tafsiri na ibn jarir at-tabari tun daga bakar hannasi in karanta muku shi har na ƙari ban fassara alƙur'ani ba na dai fassara muku abinda ibnu jarir tabari ya kawo haka jalalai haka raddul azhar da sauran tafsirai amma ya gani in zaman to mufassir ya zaman to ina da shakhsiyya in an ce shakhsiyya kuma shine kana iya ƙara wani abu ko ka rage wani abu amma bi dalili dan wani malamin kafin ba ka gano ba kai za ka gano kuskuren sa wasu malamai ne za su gano kuskuren sa to amma sai ka yi bincike to yanzu misali ya za mu gane mutum yana tafsiri idan ya zo kan aya sai ya ce malam wani ya fassara ta kaza ko da bai kawo lafazin sa ba ya yi iftila'i akan maganar sa malam wani ya fassara ta akan kaza malam wani ya fassara ta akan kaza an samu malami hudu ko biyar muna ganewa to sai ya ce maganganun waɗannan malaman ba su ci karo da juna ba ga yadda za mu yi mu haɗa su tafsiri kenan maganganun nan sun ci karo da juna za mu rinjayar da wata magana akan wata tafsiri kenan muna ganewa da kyau to shi yasa kuke ganin munan wani lokacin to ana ganin shi malami da ya shiga cikin duniyar ilimi tunda babu ulumul ala sai a ce muku wannan bai san fannin nan da kyau ba sai ka ce haba mutum da shekara 30 yana mana tafsiri 40 a ce bai gane ba yo mushkilar duniyar ku daban duniyar ilimi daban haka hadisi mutum zai zo zaka ga da ana ta karanta littafi ta tsiniyoyi da isra'iliyat amma da da'awar sunna to sai a ce kawo hatu burhanaku to usulul hadis ilmul alani na hadisi dole kafin a ce hadisin nan ya inganta sai an tabbatar da inganci ko shi mutumin ko ko malaman da aka yadda da su a wannan fannin sun tabbatar da ingancin wannan hadisi mun ji wannan da kyau to sai sa kira shi usulul hadis wanda suka ce ulumul hadis ana fahimta ta ulumul hadith jam'i ne na al'ilmu shi kuma al'ilmu masdar ne alima ya'lamu ilman malaman luga na farko musamman na basra suka ce ba a jam'in masdar suka ce masdar la yuzakkar wala yusanna wala yu'annas wala yujma malaman kufa ban san kuna jin malaman kufa ba sai mai karatun nahawu su ne madrasoshi na farko da aka fara yi a ilimin nahawu madrasa ta basra ita ta fara sannan madrasa ta kufa ta zu in kuna da ake su siba waihi su ne malaman basra irin su imamun ru'asi da kisa'i su ne malaman kufa shi kisa'i akwai shi cikin kira'at kuma akwai shi cikin ilmin lugha kamar abu amrin al-basri akwai shi cikin nahawu akwai shi cikin kira'at kuma to su malaman kufa galibi su ne waɗanda suka zo daga baya su ku malaman basara ‘yan ra'ayin da ƙauni to su malaman basara suka ce masdar ba a jam'insa su ku malaman kuma suka ce ana yi a yanzu da malamai suka zo aka tattauna kan wannan matsala amma ci ba alluga alƙahira domin yanzu ita luga da madaris ne gare ta madrasar kufa madrasatul basra madrasatul bagdad madrasatul andalus yanzu kuma ilimi ya faɗa da babu waɗannan madaris a haka sai aka mai da abin akan almajami'a al-lughawiyya ka karanta wani littafi sunansa al-qararat al-nahwiyya wat-tasrifiyya li majma' al-lugha al-qahira al-khalid al-usayyi zaka ga tarihin wannan majma' da sauransu al-muhim kuma ka shiga cikin google ka sa majma' al-lugha bil mamlaka akwai na saudiya majma' al-lugha al'urdani majma'ar lura al-libi sai ka gane su da takaitaccen tarihinsu to amma dai na alƙahirin shi ne babba da aka je aka tattauna abu ne matsala ta taso magabata sun yi sabani ko an samu wani abu a larabci kuma shi ba larabci ba ne kuma ana son a mai da shi cikin larabci don ka san amfaninsu kamar yadda muke da almajami'ul fiqhiyya akwai majma alfiqhil islami na rabitul alamul islami majalisar malamai ta duniya ta fiqhu ta duniya da take makka akwai bijidda ta jidda domin akwai mas'alolin da ba a barin malaman saudiya su kaɗai su ba da fatawa hay'atu kibarul ulama da kake ji ta shafi saudiya ne galibi amma in abu ya shafi duniya domin su malaman saudiya ba ba suna da ilimi na addini amma wani abu da yake faruwa a duniya su ba su san shi ba kenan sai an haɗu da malaman yankin za a iya sanin hakikanin al'amarin sannan a taro a bada fatawa ina son mu waye mai duniyar yau ce ta ilimi shi sa kuke gani ina yin wannan muqaddima to su malaman majma al-lugha al-qahira muqarin al-lugha din sai suka ce yan kufa sun ce ana yi malaman madrasa ta kufa malaman basra sun ce ba a jam'in kalima ta uru to wanne za mu bi sai aka ce to adibi dalilai da aka duba sai aka ce to lalle malaman basra sun fi ilmi sun fi tsayawa su tantance matsala ta ilmi kafin malaman kufa da suka zo bayan su amma a wannan matsala din malaman kufa sun fi samun dacewa sun ka ce dalili na farko wa kafa bi zalika dalila jam'ul masdar ya zo a cikin alqur'ani mai girma يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنة ظن يظن ظنا ظنونا كنا نتكلم القرآن يا ذو ai magana ta kare abu na biyu kuma suka kara wanda shi nafila ne lil hajati ila zalik li'anna al-uluma anwa ilmi ba ilmi ne bane akwai ilmin tafsir akwai ilmin nahwu akwai ilmin sarf to in duka su sun hadu in muka ci musu ilmi ai ba a gani ba mun gane wannan da kyau to shi yasa sai aka kira shi ulumul hadith to su wanda suka ce ulumul hadith me yasa ka kira su ulumul hadith me dalili saboda ilimin hadisi in an hankalta mishi yana da nau'uka daban-daban a fatsayin shi na usulul hadith ilimi ne daya amma a ƙarƙashinsa akwai ɓangarori daban-daban masu yawa kaga cikin ilimin hadisi akwai ilmun naqd ko ilmu aljarhi wa ta'dil fanni ne wanda in ka dauke shi yana da tsawo a cikin ilimin hadisi cikin ilimin hadisi akwai ilmi na sharhul hadith sharhin hadisi in ka ɗauka cikin ilimin hadisi akwai ilm na kaza akwai ilmu na kaza to sai malami suka ga wani malami ya ce sun kai ilimi 108 su kaga kai wata rana tana yawa ma ɗaya daga cinsu baka tantance ba amma almuhim abinda nake so in ce saboda an hankalta mai ilimin kala daban-daban ne a cikinsa akwai ɓangarori daban-daban sai aka kira shi ulumul hadis kaga da wanda ya ce ulumul hadis da wanda ya ce usulul hadis da wanda ya ce mustahul hadis duk ba kuskure suka yi ba ikhtilafut tanawwu ne amma kai ta rayuwa da kaji an ce ulumul hadith kace kai wannan shirme ne suna ne mustalahul hadith subhanallah Allah ya kyauta mas'ala ta tara ta takwas al-istimdad ina aka ciro shi ilimi yana bukata a san daga ina aka samu shi yustamaddu ilmu al-qawaid al-fiqhiyya yastamiddu ilmu al-qawaid al-fiqhiyya madatahu min al-kitab wa sunnah ka'idodinsa daga cikin al-qur'ani da sunna aka ciro su ga kace hayaniya ce shi yasa kada ka ji malami ya faɗi wata ƙa'ida ka ce kayi kuskure ce malam ba ni dalilinka wannan shi ne adab na ilimi ko da mutum na fi ka ilimi ba misali a ce misali ko ku ake ɗalibi ne tsarana ne ba ni dalilinka ba ni na ka yi ba amma kawai ka ji mutum ya faɗi magana ka ce kuskure ne to idan aka ce aka tattauna aka dalilai kai kaka sai shi ya tura ka cikin bala'i shi yasa da yawan waɗanda suka kuskurantar da waɗansu akan waɗansu matsaloli na ilimi daga baya ko aka zo aka tattauna ko ko a'a daga baya kuskuren su ya bayyana yana da wahala su fito su yarda da cewa sun yi kuskure sai shi ya tura ka ce ka a kakka yarda ka ne wannan tawili ka samu ka fita kaga wannan ba karbar halaka ba ce Allah ya mana tsari wa aqwalas sahaba kuma ana ciro shi daga maganganun sahabbai wat tabi'in da tabi'in wal a'immatul mujtahidin da kuma magabata masu ijtihadi wal lughati al arabiyya da kuma lugar larabci ya an ce lugar larabci saboda ka'idodin lugan nan shi alqur'anin nan da larabci ya sauka inna anzalnahu qur'anan arabiyyan shi ma manzon nan da larabci yake magana sahabban nan da larabci suke magana kenan ba yadda za a yi a ce an saba ma ka'idodin lugan ko ba a san lugan ba kuma a ce za mu almiji shari'a shi yasa zaka wani yana cewa ai karatun luga hayaniya ne yau daga nan zaka gane shi wannan mutum ma bai san karatu yau ya za a yi a ce yanzu misali ina so in je wani gari kuma mota za ta kai ni ko ka ce mota nan ba ta da amfani za a je ko garin ba za a je ba dan haka kada ka ce ilmul lugha bai da amfani shi kanshi ilmul lugha yana da ulumul ala nahw ilmul ala ne sarf ilmul ala ne an gane ko sannan shi ilmul sarf ma yana tare da ilmul ishtiqaq saboda kabar ɗaya ne amma ba ɗaya bane ilmu sarfu daban ilmu ishtiqaq daban shi ilmu sarf shi ne taimaka maka kai ga ilmu ishtiqaq to sannan kuma akwai ilmu balagha alqawaid albalaghiyya wanda daurar da ma muka yi a zandar shine alqawaid wato ilmu balagha wa alaqatuhu bil qur'ani was sunnah tana da cikin internet sai ku je ku dauka mai so ya bibiya baka san adab ba ka ce adab bai da amfani shi kuma adab sanin rayuwar larabawan ne kansu da yadda suka rayu da ƙwararren larabci da tataccen larabci da tsohon larabci da larabcin zamani shi da nike gaya maka majma'al lugha za su zo idan za su tattauna sai a zo a samu wata kalima a larabci babu ta sai a ce to shi in muna son musa ta larabci ya za a yi abinda ake kira at-ta'rif kamar yadda faransanci yake da academy française da ake kira misali a'a su ma nan a larabci akwai shi yanzu akwai kalmomin da zaka amfani da su kai baka san ma asalin su ba larabci bane akwai kalmomi da dama kalmomi ne na yaruka musamman a wancan lokaci da turkawa da farisawa sun shiga cikin addinin musulunci za ka iske su kalmomin asalinsu farisanci ne wasu turkiyanci ne wasu yaren kurdawa ne al'akrar wani kuma yanzu bayan mulkin mallaka kalmomi ne da suka shigo muna daga faransanci ko yaren english kuma suka fada ma larabawa saboda su ma larabawa yanzu an yi masassa daban-daban nasu mulkin mallaka yanzu kaga kalima sai ka ji an ce mufabrak mufabrak mufabrak ba larabci ba ne asalinsa daga fabrike ne yau fabrike ai kuwa san ba sai yawa bayani ba to amma da kalimar ta zamanto ta yaɗu a cikin larabawa sai aka ce to a dibi wazanin da za a sa ta sai a sa ta dama muna da manhaj da larabci mu manhaj to fabraka sai aka samu mu fabrak suka ce to ana iya ta'aribin ta a sa ta ka san da wannan ilmu ta'arib karshen ta ma wani lokacin kai baka ma sa akwai ilmu ta'arib da haka yan uwa musulmi ina kira zuwa ga ɗalibai ilmi gaugawa na yi mu matsaloli ilmi saboda munan wani lokaci waɗanda suka san miye ilmi sun yi karanci a cikin al'ummominmu inda muka sani bakin inda muke ne duniyar ilmi ta yi nisa a wani wuri wanda zai iya ɗauko wani abu daga can ya kawo ba baka yadda da shi malami ba ne kaga an samu matsala yanzu kuka nemi malam a can ba suna daga cikin masu gabatar da muhazarat da hutab da larabci to wanda bai je kasashen laraba ba bai yi karatu da malamai ba kuma shi bai yadda da malam ya ba shi karatu ba kuma shi babban malami ne ya ba fi malam ilimi haba idza kunta la tadri fa tilka musibatun wa in kunta tadri fal musibatu a'zam Allah ya kyauta Allah ya shirye da mu mas'ala ta tara hukumu shari'a menene hukuncin shari'a a cikin karatun wannan ilimi suka ce hukumu ta'allumi wa ta'limi ilmi al-qawaid al-fiqhiyya ta'allum shine ka nemi sani ta'limi kuma sanarwa domin ta'allama tafa'ala abu ne da nufin kallafawa yana nufin sai an sha wahala takaddama ko ba haushe kan ce an yi takaddama cikin al'amarin ne an gane ko to shi ko ta'lim taf'il ne yana nufin abin ya tashi daga gare ka zuwa ga wani ta'allama ya nemi sani allama ya sanar shi sace khairukum man ta'allama al-qur'an kaga nan ana nufin shi ya nemi sanin wa allamahu ya sanar da shi shi ta'allama lazimi ne allama kuma muta'addi ne shi wanga ta'lim masdar ne na allama yu'allimu ta'liman sai ce to hukuncin kara neman sanin sa da kuma karantar da shi fardu kifaya ba dole bane kowa sai ya san ilmul qawaid al-fiqhiyya amma wasu in sun sani sai su yi sai su sanar da wadansu shi ma wanda bai yi karatun ba zai amfana da shi in matsala ta taso kasan wani gane yake malamai ba su da amfani cikin al'umma sai nan da aka yi rigima da shi da matarsa ya yi mata saki dubu da ya ce a karaukan lahu daga mutum cikin mota ta miliyan hamsin amma bayan sallar asuba ya zo gidan malam ya yi zaune har karfe tara malam na bacci bai sani ba malam ya yi wanka sai ga malam ya fito da malam ya fito sai ga ya zabo ga mota mai tsada ga sutura mai tsada a karaukan lahu a yi tun da safe ne ke wuri ce lafiya a rikin cikin wallahi malam mun samu rigima ne da uwar gida kuma shi ɗan ya gita na yi wata saki ya kai kusan dubu biyar aka waka laya za a ta gani shi ne ke cewa ilimi bai da amfani a wannan lokacin zai san mi amfani ilimi shi yasa yana daga cikin abin da ke cutar da mu mu abin da muke ɗauka wannan ilimin da karatun wai wani sha'ani ne na malamai shi sa addini karatun shi an bar malamai karantar da shi an bar malamai sayan littafi an bar malamai gina masallaci an bar malamai taimaka mai ƴaƴan da za su karantarwa an bar malamai sayan microphone an bar malamai sayan kayan aikin wa'azi an bar malamai sayan motar wa'azi an bar malamai sannan duk wani abu da za a yi ciyarwa a sa kuɗi cikin aikin addini an bar malamai shin malamai su kaɗai za su iya wannan in aka zo aljanna aljanna ta malamai ce su kaɗai shin hada addini ya gari kowa ya kawuta shi shasa daga radda muke dubin cewa aikin da malamai suke yi don kansu suke yi yana da wahala mutum sa malami da je karatu ilimin da zai bauta ma Allah da shi Allah ya bashi shi wanga sanar da ilimin fatan alkhairi ne ga 'ya'yan al'umma da al'umma kuma nauyi ne wanda Allah ya dora masa Allah ya taimake mu idan qama bihi al-ba'd saqata anil baqi aw anil baqi idan wadansu suka yi sun dauke ma wadansu sai kuma mas'ala ta goma masailu ilmi alqawaid alfiqhiyya hiya alawaa hiya alahwal alarida lilqawaid abubuwa halayen da suke jitto maqaidodi min haythu dabtaha a tsare su a kiyaye su lilfuru' alfiqhiyya ga wato sassa da fiqh وللفروع الفقهية من حيث دخولها تحت نطاق القاعدة كنا أتبتت قاعدة أن تبتت إتا أن أوكو رسا لكي كرشنت سيئة حدث an gane ko au khurujiha anha ko a ce wannan matsala din ba ta shiga karkashin wannan wannan shine abin da ilmul masail wato al masail ilmul qawaid al fiqhiyya ke da alaka da wannan dan haka wannan na kawo shi ka muqaddima insha Allah ta'ala zamu zo mu yi takaitaccen muqaddima a karo na gaba zamu je dan hutu saboda karatu ana dauka ne kun san kuma ga kaida ta gidan radio da TV ana son karatu ya kasance kamar na awa ɗaya ɗaya ko abin da ya kama da haka dan haka zamu dan yi hutu kaɗan insha Allah sai mu dawo ko da minti biyar ina gani aisu isa ko hamsu da ƙayar sai mu dawo sai mu kura abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya saka mana da alheri kamar yadda mala ya fada an so a takaita abubuwan ne domin akwai doka da ake yi kuma muna ranar juma'a a yau kenan sauran halka ta biyu insha Allah bayan mun dawo daga hutu za a yi ta in so kuma sai mu duba mu gani da bare ce ko da halka ɗaya ce a samu saboda akwai karatu da malam zai gabatar tsakanin magariba da isha'i a nan musallaci na manta cikin tawaga da suka rako malam akwai dan uwa malam abdulmalik buhari ba ma ke zanto cikin wanda za su gabatar da karatuttuka da za a yi na tsakanin magarba da ishayi muna fatan allah ta'ala ya saka musu da alheri da dukkanin yan uwa ga su na wadanda suka tawo tare da su tafiya ce ake yi duk ilimi mai ilimi bai isa ya jam'i shi ɗaya ba haka in mutum dubu suka haɗu dole sai an samu liman tukun za a ce an yi jam'i mahallu shahid shi ne duk inda kaga malami to za su samu akwai ɗalibai tare da shi waɗanda suke amfanuwa da shi da kuma masu yaɗa karatu wani bawa allah yake cewa akwai mutanen da za su ware kudinsu da yake mutumin dan najeriya ne muna hira da shi ya ce sai mutum ya ware dubun shekari uku ya ce ya zo ka kwana kana bincike ya zo ya samu lada sama da naka ya ce malam gaskiya wannan abu a duba shi na ce me ya kake nufi da wannan ya ce sai mutum ya so ya kamar shi ya zo ya dora da komi da komi ka yi binciken ka shi kuma ya haɗa ma jama'a ya kwashe lada na ce to malam haƙuri za ka yi malamin da ya koya ma shi ba ka san wahalar da ka shi ya shafa ya koya muna fata Allah ta'ala ya karba mu daga baki daya Allah ta'ala ya sanya wannan karatu ya zama to sanadiyar tsiran mu duniya da kiyama ga baki daya assalamu alaikum warahmatullahi